Kai, Malam Bahaushe akwai salo da iyawa. Ayo Bahaushe ne yake cewa ba a dafa kaza a yadda. Na yarda da haka nan fa, amma hangara ita ba ta yarda da wannan ba. Mm. To yanzu dai ga rahama ta dawo. Ita kuma jarun jaraba ta shiga wani mawayacin hali, ɗanta kuma laminu. ko barci bai samu. Shi kuma Doktar Sani ya fara bin gidajen manyan gari yana musu ‘yan murya yana neman kanshi. A'a, to, ba ka ji wata sabuwa ba kuma, ita kuma hankuri ga tanan tana ta kanta. To, kun ji halin da garin ratanga yake ciki. To, wai, ina isa lilladidi. didi. a cikin wani yanayi take ne? Ni ma ban sani ba, ku ce ne muku ƙarya, amma akwai dubarar da ya kamata mu yi, kowa ya ɗauko radiyon shi ya kunna sai mu saurari shirin rayuwa kenan. sha ɗaya sa'a.
Yau da safe likita ba lahi ba kamar da ba. Tun lokacin da an ci mutuncin boka gidan jaru. Kuma bayan haka, Dokta Sani ya da ladidi har gida ya tilasta mata da ta je likita ta yi magani. To wannan lokacin ne hankalin mutane ya fara kwantawa, kaɗan-kaɗan suka fara komowa likita. Rahama ta dawo likita kuma ta fara aikinta a cikin ƙwazo. Rahama ta kawo wata mace wajen awo, ta game da Jean Paul. Jean Paul yana cikin far'a da yaga haka.
Jean Paul, Jean Paul, Jean Paul, Jean Paul, da Allah ka agaje ni.
Rahama.
Na'am.
Wannan mata ba ita kaɗai ta zo ne?
Wallahi ita kaɗai ta zo a cikin lungunta na tsinkaita tana ɗingishi. da kilma take iya tsayuwa.
Ikon Allah. Sannu madam. Sannu yawa to yanzu mu aje ta bisa wancan gadan.
To mu kai ta.
Sannu sannu.
Sannu a hankali a hankali. Yawa a hankali. A hankali.
Rahama ta ɗauki nauyin yi ma mata aiki a cikin ɗakin magani daga ita sai mata. Jean Paul yana kusa bai yi nisa ba, ko da za a buƙace shi. Rahama ta fara yi ma mace aiki.
A'a, to wannan aman fa, ko can daman kina yin shi ne?
Eh, ina amai kuma ciki na yana ciwo, kuma ina shin jariri na bai motsi kwarai.
To sannu kin ji, sannu. To, menene wanga abun tsanwa-tsanwa da baki-baki da nake gani a shafe a cikin ki?
Eh, ‘yan uwana da suka bani maganin gargajiya na sha kuma suka shafa min a ciki.
Maganin gargajiya? Wani irin itatuwa ne? Kuma kin sha da yawa ne?
Wai ciki na, ciki na.
Isanu, isanu kin shi. Ya hankali kwanta, kwanta, ki huta.
Ciki na.
A'a madam, kuma ki kwanta. Yawwa, kwanta kwanta a hankali, a hankali. Yawwa, lumfasa, lumfasa a hankali. Yawwa, rike hannuna. Sannu, sannu. A hankali, a hankali. Yawwa, ƙari lumfasa, sannu sannu. Yawwa, Rahama.
Na'am.
Kin gani ga dukkan alamu ta dan fara samun sauki ko?
Wai, cikina, cikina, Ka ji ko Jean Paul?
cikina.
Wanga da duk alamu guba ce aka bata ta sha. Ka san daga ƙauyen kogo ta hito. Mutanen da suka shahara ba mata masu ciki maganin gargajiya. Kai,
Ba su ba ni na sha shafa min kawai su kai.
shafa miki. Kai, ni dai ban yarda ba.
madam na ce ko ko dai kin taɓa sayan irin magungunan nan da ake yawo da su a gari ana saidawa kika sai kika sha
Eh, a'a, ban sani ba.
a'a madam ki daure ki gaya mana domin sai in mun sani ne za mu san aikin da ya kamata mu yi miki
Eh, na taɓa siya na sha na uwana ba su so in zo likita.
Kin taɓa saye? To faɗa mini sunan maganin da kika saye. Kuma ɗa nawa ne kika sha?
A'a, ban san sunan shi ba, amma dai da yawa na sha.
To, shi kenan. Yanzu abin da nake so da ke. Ki kwanta ki huta kin shi. Za mu riƙe ki a wannan likita domin mu bi ki sau da ƙawa har ki samu sauƙi.
Aha, to.
Sannu.
hankalin rahama ya kwanta a ɗazu ba ta lura ba da jean paul yana kallonta lokacin da take yi ma mata awo kai jean paul ba a ɗaga ma makaho hannu ka hito hili kai magana ra'ayina ne
Taula Didi ga sakamakon gwajin da aka miki a hoto sai dai ho amma abun babu kyawu amshi dai ba ta gani.
Babu kyau likita, ɗan da ke cikin cikina ne ya taɓu.
A ala Didi ciwon sanhi ne gare ki.
Ciwon sanyi likita ƙanjamau. Ni ina zan ɗauki ciwon sanyi.
Ke Ladidi kwantar da hankalinki ciwon sanyi ciwo ne wanda ake ɗauka wajen jima'i.
Likita, kan mijina ya ɗauke ni mutum ne ya banza.
Haba Ladidi ai shi kankan naki mijin naki Laminu mutum ne mai hankali ya san ta hanyoyin da ake ɗaukan wannan ciwo ana ɗauka hanyar jima'i ana ɗauka kuma hanya ta magewaya ban ɗaki idan bai da kyau musamman ga mace mai juna biyu nan da nan ta ɗauki wannan ciwo.
To, ni likita na jima ban sadar da mijina ba.
Ke dai Ladidi wannan magana ki barta yanzu zan baki magani ki sha don saboda mu yi gaggawa baki magani saboda dan ciki na naki kai zai samu matsala shi kuma bangaren mijinki zan kirawo shi a mushi gwaji a ga in wannan ciwo bai taɓe shi ba.
To likita, ban so ya sani.
Haba na ce miki ki haƙuri Ladidi ba zai sani ba ni zan mishi magani ba zai san ma me zan mishi ba hankalinki ya kwanta ai kuma na kwatanta miki mijinki hankali gare shi bai da wata matsala wanda ziki ta da hankalinki game da wannan ciwo banci na gaya miki hanyoyin da ake yi a same su ba lalle bane sai kin yi anwani da namiji zaki samu wannan ciwo na dai gaya miki yanzu nan ma na kiraye shi na ce ya bar aiki da gaggawa saboda za a sallame ki don ya raka ki gida ni zan bar ki To likita.
yau dr sani ya zo wurin aiki da gaggawa ya shiga cikin ɗakin zauren 'yan malati ya wuce da gaggawa ya iske ingozammai a wurin aikinsu ya fara binciken takardun a cikin gaggawa kai wannan ba tabi'ar dr sani ce ba dr sani mutum ne mai ladabi
Dakta ina kwanan ku.
lahiya lau aisha muna lahiya.
lahiya lau wallahi.
Lahiya lau, wallahi, lahiya lau doctor.
eh diba mini sunayen yan malatan da ya kamata in gani yau Aha, to madalla. Aha. Sai aiko to ya kamata a ce takardar nan tana nan wallah.
biki ganin ta ba ko Wallahi, dokta ban gane ta ba wallahi.
ba ga irin ta ba ma'aikata ce wannan ha ba inda za a yi ka nemi abu cikin ma'aikata ka same shi wani irin aiki ne muke yi wannan ha ina amfanin wannan abu abu babu tsari cikin ma'aikata ha Ai hakuri dokta.
yau wani irin hakuri za a yi aiki bai ta yayin da ake so ha Salamu alaikum. Dokta ina kwana.
lahiya lau umma Lahiya muke faruwa.
abin da yake faruwa shine gidan likitan nan ba gidan likita bane ba kwandon shara ne saboda kowa abin da ya ga dama yake yi babu mai tsayawa ya yi aikin shi abin in ya- inda ya kamata ka gane shi in ka zo bayana To ai haƙuri.
ha? ba zancen hakuri bane ba zancen kowa ya kama jikin shi ne gidan likitan nan mu tahi da shi yanda ya kamata don ba ni yarda a- a sa mini sakaci ciki ina sauran ma'aikatan duka tara mini suna Akwai su bari a kirawo su yanzu yanzu. Rahama. Na'am. Hangara. Na'am. Ku to dokta na son ganin ku.
Salamu alaikum.
alaikum assalam Dokta ina lahiya lau aisha umma hangara rahama ina jean paul jean paul yau bai aiki bai zo ba to ku saurare ni da kyau na ga wasu abubuwa da ba su cancanta ba da ake yi cikin gidan nan in muka ci gaba da haka gidan likita ga lalacewa za a yi kwata-kwata ni kuma ba yarda ba zani daga yau kowa ya kama jikin shi ya yi aikin shi daidai e abubuwan da bai kamata ba ka a ƙara da su alal misali je na ga ɗiya hangara nan me ya kawo ta nan wurin aikinta ne ha to daga yau kowa ya tsaya bisa kan matsayin shi kuma kowa ya aikin shi daidai kuma na gano gidan nan ma'aikatan kun zama gungu-gungu ne wa'anga gungun su daban wa'anga gungun su daban alhali dan mu zo mu taimaki yan malati ne aka kawo mu nan wurin ba dan zaman tsegumi ba daga yau wannan ya kare kan kare shin wannan gungu gungu
Dr. Sani a gaskiya muna da karancin magani a nan.
Ba ma shi kaɗai ba dokta, wallahi har wurin ajiye jini ma akwai matsala sosai.
To, mu dai a ɓangaren mu muna da buƙatar rejista domin bin marasa lahiya sau da ƙawa.
na ji duka koke-koken naku abinda nake so duk bukatotinku ku rubuta ku kawo mini su amma ba daga nan ba take inda matsalar take zaman halin aikin ne ba a tsayawa a yi shi daidai yadda ya kamata shine na ce kowa ya gyara jiki eh kowa ya kama jikin shi eh a sake huska dole ne za a sake huska cikin likitan nan in muna so aikin namu ya tafi daidai Aiko Dr. Sani muna bakin kokarin mu ko?
bakin kokari bai isa ba eh, a ci gaba da aiki tukuru kuma aikin a tsara shi yadda ya kamata eh, ina umma gani dokta abinda nake so ina sauraron ku ki dokta ɗauki rajista ki rubuta mini sunan duk ma'aikatan gidan insha Allah kuma kullun sahe a gaya mini wane a rubuta ya zo lokaci kaza wane ya huta lokaci kaza wanda ya zo da latti a gaya mini kowane ne kuma za a buge shi da sandar doka tunda haka ne aikin yake kowa ya kama jikin shi daga yau aiki za a yi yanda ya kamata babu wani san rai babu wani tacce nace kun gane abin da nake nihi ko to Aisha da ke da hangara ku ta yi wurin aikin Dr.
ku Sani.
eh umma da ke da rahama ku tsaya ina da bukatar ku.
aha to dokta
eh abin da ya sa na ca- na na ce ku tsaya na eh, na farko dai sai ku yi hakuri saboda yadda na rika yin magana da gautsi saboda abin da yake da ban takaici a'a dokta ba matsala kaka laifi.
samu damu a yanayin aiki ne to madalla abin ne gashi likita tamu an sa sakaci da yawa ba a aiki yadda ya kamata ha? kuma lalata gidan likita zami bai kamata ba saboda ni da na zo nan na guri na ya zamanto an ce gidan likitan nan ta girku yadda ya kamata kuma tana taimaka ma jama'a amma ba haka bane na gani
Aiko dokta, akwai abubuwa da yawa da aka yi nasara bisa kansu. Kamar idan muka ɗoka horo da muke bada bisa kan tsarin tattalin iyali, ai an samu nasara bisa kansu. Ko da yake ina son ina rahama na'am e lalle wannan ra'ayinki ne kuma gaskiya ne e lalle kin gani muna son ci gaba da aikin na amma ba mu da ƙarfin yin shi saboda ba mu da kuɗin da za mu ci gaba da wannan aiki dan dai kin ga a cikin gidan likitan nan muna da buƙatar horon ungozomai haka nan ne wanda za su rika zuwa gida-gida ƙauye-ƙauye suna karɓar aihuwa kuma suna jayo hankalin jama'a Haka ne.
kuma su rika diba kiwon lahiya uwa da jaririnta to amma 'yan magana suka ce karya ba ta ɗar ma'arme eh ba mu da ƙarfin yin wannan ai dokta ina ganin bai kamata mu sare ba kaka samu dama duk wanda za a za a samu hanyoyin da wannan likita ta mu zata wuta har mu kai wannan matsayi na uku wanda muka sama guri to ke ma umma kuma na san kina da bukata wanda za ya kula da shiga da huta kuɗin gidan likita haka nan ne duk wannan kaka samu damuwa dokta ni zan bi komi da komi to madalla Dokta, ai rashin kuɗi ne ya sa wurin nan da muka keɓe domin waye ma matasa kai na yi niyyar ni da kaina zan gyara shi ba sai mun tambaye wani kuɗi ba.
eh rahama Na'am, abin da nake so da ke yanzu ki koma wajen awo kake raba hankalinki wuri-wuri don can ma ana bukatar ki ko ba haka ba umma haka nan ne dokta amma kuma ai kowa ya kai ga matasan yana da mahimmanci a wannan wuri namu dokta eh lalle kina da gaskiya kina da gaskiya kwarai ko amma ni yanzu ina da wani uzuri ta ya zani eh to dokta amma eh, rama na'am, na baki hannun zuwa gobe in abun ba yayi a bari kwata-kwata to shi kenan dokta, na gode sai an jima. Kai, yau dokta ga alamun yau ya sha kafe ba sukari.
ina nuwa rahama kenan Bari ni ban taɓa ganin shi haka ba.
yo aiko can ma inda za shi wajen dattijawa kwamiti na dattijawa wanda su ne suke kokari wannan likita ta mu ta kai matsayi na uku ko can ma ina jin siya magana ke magana ma zai yi To shi kenan ni zan taya in kira Abdulaziz da shi da abokan shi domin su zo mu tattauna mu tsara yadda za mu yi ta hiyar da ayyukan nan bisa kan waye mutane kai insha Allah.
to babu matsala ramu haka za a yi To shi kenan To.
sai an jima.
to ramu
Ramatu tare da wasu matasa sun zo likita ganin ladidi.
Ramatu, ina za mu ga ladidi. Eh, ban ji ba me kika ce ne? Wai ke mine ne haka? Kullum muna ta kin zo kin saka wannan banzan abu a cikin kunnen kina sauraron labaran banza da oyi. Ce miki ne ina za mu ga ladidi? Nan cikin faro ko kuma cikin gi- likita?
To ni ban sani ba ta dai ce za ta jira mu a zauren tarba.
Ramatu, Rabi, ku zo ga annan.
Ah, ladidi.
Eh, sannu.
Yawa ina wuni.
Lahiya lala. Kai na gode ma Allah da ya sa kuka zo nan ga. Wallahi na gode tun da zinki nan ga ina ta zaman jiran ku.
To me zai hana mu zowa? Ai menene abu ta in ba haka nan ba? A lokacin da abokin ka ke cikin kunci kasance tare da shi, a lokacin da yake cikin farin ciki ku kasance a tare. Ai shine zaman tare. Ina mijinki?
Yana can na baro shi sai ya ido wasu ayyuka sannan.
To miye dukkin bikin wani ɓata rai haka?
Wai idan na ce mishi yana da 'yan mata yana min sata hanya.
Sai ya ce miki mi? Kai gaskiya maza ba su da kirki dukansu ɗaya. Namiji ba su da alkawali ko kaɗan.
Ke ba haka nan ne ba da ni lamina har rantsi min ya na yarda da shi.
Sai kin ka yarda da abun da ya gai.
To ba ma ta shi niki ba me yasa ba zan yarda da shi ba.
Ka dai gani ba a shiga tsakanin harshe da haƙori.
To ni dai ni Ramatullahi na san da mijina ba zai taɓa yi mini irin wanga abu ba shi da ban zai zama cikin maza.
Ke hmm, Ramatu ai maza irin gujiya ne sai an bambara ake son na kwarai.
Hmm, Wallahi ni gaskiya ka kun bani dariya.
Ku ba za ku gane ba ne. Wani namiji ne zai so ko da lokaci matar shi na aihuwa ga wannan shan nono ga wannan cikin ciki.
Haka yake ɗaukaki.
Eh ya ce yana sona don ba ma zai ɗauki waya gabana ba sai ya tafi bayan idanuna sannan ya ɗauka.
Ai wannan duk cikin ƙaunan ne ke kuma ladidi ki daina zuba mijinki ido haka.
Haka ake ƙauna. Inna yana son ta zai bari uwar shi jabu ta je ta ɗauko boka ta kawo cikin gida wai ya mata magani hal ya je ya mata faɗi wani irin soyayya ne a haka.
Haba Rabi ki daina sa shakku a cikin zuciyar abokiyan. Ke ma kin san da miji Laminu yana matukar santa da ankali yanayin shi an san da yana matukar son ladidi.
Kenan ban dace da shi ba.
Ba wani baki dace da shi ba shine bai dace da ke ba.
Yanzu ku bar wannan zancen bai kamata mu yi hakan gaba. Yanzu Rabi ki wuce mu tai lokaci yayi.
Ina za ku haka?
Za mu je wajen taron da Rahama ke yi na waye matasa kai ko za ki zo tare da mu ne?
A'a ku dai ku tahi.
Ban gane ba ki zuwa ya kamata ki ringa zuwa saboda yana da matukar mahimmanci musamman ma gare ki.
Ku dai ku tahi.
Dokta Sani ya shigo sannu a hankali cikin mutane, kusan ba wanda ya gane shi. Gaskiya aikin ya yi kyau, kuma ya ji daɗin haka. Hangara Anata Shari tana lura da duk abubuwan da ke wakana, a dukkan alamu ba ta ji daɗin haka ba.
Ina kwanan ku matasa?
Lahiya lau madai, ina kwana.
Gaskiya na ji daɗi sosai da kuka halarta a wannan taron namu.
A wannan kuma ai yi wa kai ne madam.
To madalla kun san ya kamata a kowane lokaci ko a wasu lokuta muna taruwa domin a dinga waye muku kai kun gane ko?
Haka ne, haka ne.
To kun san yanzu muna cikin wani zamani da muna ganin abubuwa iri-iri. Kamar misali ka gani macen da bata da arme ta ɗauki ciki ta rasa yadda za ta yi. Kenan shi yasa muke so idan aka yi arme a dinga zowa nan likita ana ba ku bayani biskan yadda za ku yi tsarin aihuwarku. To, ko akwai wani mai tambaya ne? Eh to, malama muna sauraron ki.
To, madan tambayar da a gare ni, me yasa kullum mu mata mu ne aka ba kwayoyin haɗawa, ba me yasa ban da maza?
To, su maza ba su da ƙwayoyi, amma akwai matakan da yawa da suke iya bi, wanda ku da kanku kun san su. To, tana yi wa zuwa gaba za a ƙirƙiro musu su ma ƙwayoyin da za su iya sha. Kun gane ko? To, madalla.
Te, madam wai wani irin zancen banza ne kika zo mutane da shi hakan ga? wani irin bayanai ne kika zo kina ma mutane waɗanda ba su da alaƙa da al'adunmu wanda suka saba ma ɗabi'o'inmu wanda muka sani zancen banza ne wannan ai Haba ya ma.
za ki zo kina wani magana a bar haihuwa a rage haihuwa ai wannan wannan mu ba mu yarda da wannan zance ba wannan shirme ne kike yi kai malam mu ba mu ce a bar aihuwa ba ko a rage aihuwa mu ta muke a sa tazara tsakanin aihuwa kamar misali idan mace ta ɗauki ciki har zuwa lokacin da za ta aihuwa kuma har zuwa lokacin da za ta yaye ya- yaron a sa kwana dubu tsakani cikin kwana dubun nan akwai shekara biyu da za ta shayar da yaron ta nono har yaron ya kwari idan shekara biyu nan suka wuce ba matsala tana iya ɗaukar wani sabon ciki kun gane ko yau kin zo kina wani zance waye wani zancen batsa da wani gamtsi wani kariya wane ne mu wannan zance ne bayanai ne wanda ba mu yarda da su ba wani yahudanci ne kina sa yaran mu suna taya suna lalacewa wannan zance ne wanda ba mu sama mu yaran mu su ji su da yaran da matan mu malam malam kwantar da hankalinka kwantar da hankalinka sai ka kwantar da hankalinka ne zaka fahimci abin da ake so a ce a nan tun ɗazu baka ji ba ta ce a dakatar da aihuwa cewa ne ta yi a sa tazara tsakanin aihuwa da aihuwa kuma haka shine zai ba wa uwa da ɗanɗanta kowanne ya ta cikin ƙoshin lahiya kaga daga baya mata kuma sai ta ɗauki wani cikin ba Allah mu wannan bayanai da take zuwa da su na gamtsi da batsa da take bayan take gaya mu ba za mu yarda da su ba kai malam da ka mu saurari abin da rahama take gai zai amfani da jama'a malama rahama ina da tambaya To malam ina sauraron ka.
wai kwayoyin da ake kwayoyin da muta- ake dauka ba su da illa ko wani matsala a- a- a mutane to abu dai mafi kyau bisa kan wannan tambayar taka an yi so ita mace ta je likita ta gani ungozuma ko li- wani likita wanda zai rubuta mata maganin da zai dace da ita shi ake so
Wadai ina da tambaya.
to muna jin ki Akci in mutum yana ga al'ada in ya kalli ɗa namiji yana ciki.
kai wannan magana ba haka ba ne ba shi dai abun da ya shahi ciki ana ɗaukar shi ne a lokacin da aka sadu da namiji amma insha Allahu na muku alkawali in ɗoki sati guda ta musamman wanda za ni muku bayani bisa kan al'ada kun ji Madalla, madalla.
bayan haka kuma wannan hilin naku ne ni rahama na ɗauka muku alkawali insha Allahu duk mai tambaya yana iya zawa za ni mishi bayani dalla-dalla har ya gamsu To alhamdulillah mun gode.
Umma tana neman Dr. Sani, ta tsinkaye shi, ta ratsa mutane domin ta je wurin shi.
Ka doktor, wallahi na ji daɗin wannan abu, kai wannan abu ya min daɗi sosai wallahi.
Yo, ai biki kai gare ni ba dan ni yau na ga sahiya ba ta da haske ko kaɗan amma wanga abin da na gani da abin da na ji. To alhamdulillah sahiya kyau gare ta.
Doktor, ni na yi nazari na yi tunani. Na ga ya dace mu nemo mutum guda wanda zai kama wannan aiki. Wanda mai ba mu kirawo hankuri, ta to mu ba ta horo bisa kan unguzomanci ma.
I ba na ki ba. Amma hankuri ko ta yarda dole sai in mijin ya bar ta ta fito ta kama aikin ko.
Barin ta zai, ni zan je in gan shi in mishi magana. Doktor, ni baka bani labarin haɗuwar ku da dattijawa ba.
Haba na yi babban kuskure. Ai latti na yi zuwa wurin saduwa da kwamitin lattija wannan. Kuma babbar ka tobarar da na yi ma dan mushe mudi da na ki ɗauka shi aiki alhali kin san ko uban shi yana ɗaya daga cikin masu haɗi su ji a cikin kwamitin nan. Umma ina tsammanin gurin nan namu na ɗaga likitan nan tamu zuwa aji na uku ƙarshen ta mu yi watsi da shi.
Kai, kai, kai, kai, doktor. Lallai kayi ka tubara.
To, masu saurare, kuna ji ko? Shi dai Dr. Sani ya san cewa sanin hanya ta hisabko. Ko da yake babbar sa'ad da an ka yi ciwon ladidi ba mai tsanani ba ne sosai. Amma yaya ne za ta yi rayuwa a cikin shakkun laminu? Hai, yau dai Rahama ta ci galaba wannan rana. Masu saurare, a nan za mu dasa aya, amma kar ku bari a baku labarin shirinmu na gaba na rayuwa kenan, inda za ku ji shin haƙuri za ta samu ta rabu da raɗaɗin yajin mijinta yaji ko ƙaƙa. mu tarbi shirinmu na rayuwa kenan a gaba.
Ungo zama cikin likita hangara mai takura ma mata, baki da tausayi, baki kula